الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عسيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونقول الله دي ساكي على ما ونزاوية من البركة na maulanmu shi ɗan umma Allah ya masa rama a cikin garin bauchi akan titin malam goje a yau muna rana ta lahadi tara ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu muna cikin suratu maryama alaihi salamu muna aya muna aya aya na ar aya na 44 yayin da annabi ibrahim alaihi salamu yake wato yake zance ma ita wato sai da yayin da shi a annabi ibrahim alaihissalam a annabi ibrahim alaihissalam yake wa'azi mababban sa'azara yayin da yake ce masa ina ne ayin da haka za ya abati la ta abudi shaidan inna shaitana kana lirrahman asiya to annabi ibrahim yana koya mana irin yanda ake kira zuwa ga allah mai kira kamar yadda jiya muka faɗa ana so ya dinga amfani da kalmomi wanda suke masu laɗafa masu tausasawa a ciki sabila da shi wanda ake kiransa ya bar abin da yake yi ya dawo zuwa wani abu wato canja ɗan adam daga wani ɗabi'a zuwa wata ɗabi'a abu ne mai wahalan gaske ita shirya ta Allah ne ta shi yasa shi ne da awa da ga annabawa ba su faɗan kausasan maganganu annabawa annabi musa da Allah ya tura shi zuwa ga fir'auna shi da ɗan uwansa annabi harunu kaga ai Allah cewa yi faƙula lahu ƙaular layyinan ai Allah ya san bare yi imani ba amma Allah ya ce ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkara au ya kasha la'alla watakila ya wa'aztu ya kuma ji tsoron Allah to kaga annabi Ibrahim alai shi ma haka yake kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake shi yasa gaba ɗaya Qur'ani wato babu zagi a cikin alƙur'ani duk maganganun da ake yi sai dai kafirai su ce an zagi allolinsu amma an kabi zagi ka samu kawai an ce ne ku bauta ma Allah guda ɗaya ku bauta ma Allah guda ɗaya ya ce wannan zagi sabiya da aka ce ya abati ya babana la ta'budu shaytan kada ka bauta ma shaytan wato fa inna shaytana ko inna shaytan haqiqa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiyan domin shi shaytan ya zamo mai sabo ne wa Allah kada ka bauta masa domin shi shaytan mai sabo ne wa Allah na'am
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يتي يا بابانا شيني بابا سنكينا yace a ya abati inni akafu ni ina tsoron an yi masaka azabu minar rahmani azaba ya kama ka ko ya shafe ka shine ya kama ka daga ubangiji ina tsoron azaba daga ubangiji ya kama ka fatakuna sai ka zamo waliyan sai ka zamo mataimaki lishaitan ga shaitan sai ka zamo mataimaki ma shaitan shine waliyan anan wajen za ka ji ƙur'ani yana ce wala ya ji duna lahum min dunin layi waliyan wala nasira ba da ka samu gare su wani waliyi ba waliyin shi ne wanda zai shiga cikin al'amarin ka ma'ana dai shi ma mataimaki din kenan wanda zai shiga cikin al'amarin ka yayi tukin tsaye sai ya ga ya samu maka mafita to ba ka samu ga kafirai ba kuma ba ka samu mataimaki gare su ba waliyi mataimaki nasiran ma mataimaki to ba ta kuna lishaidana waliyan sai ka zamo wato mataimaki wato game ne ga shaidan ta kuna li shaidan waliya na'am
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا
قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا yace ko yace ya abati a kala kai sai shi babbansa azar yace la il amin aragibun tambaya ya masa aragibun anta yanzu kai mai kyama ne an alihati ga iya ga allolinmu a ragibun anta an alihati yanzu kai mai kyama ne ga iya ga allolinmu to la illam tantahi in dai baka hannu ba to la arjuman naka wallahi dan jefe ka dan jefe ka malamai suka ce la'alla yana nufin zai jefe shi da dutse ko da wani makami ko kuma zai jefe shi da mummunan magana shine kamar misali ya masa baki kenan shi ma ai jifa ne la'arjuman naka dan jefe ka ko da makami ko da dutse dan ne maka illa ko umma baki in da ta kama ka san dattijo idan mutum ya shekaru akwai matsayin da ake so ka bi shi lafiya ko da ba iyaye ba ne yawa in kuma iyaye ne to su ne a haƙo to in ba haka ba suka maka baki zai iya maka illa sabila da girman su a gurin Allah akwai abin da in suka yi to ya halatta sabila da annabi ya ce duk wanda baya girmama ma'abuci furfura to baya tare da mu sabila da haka shi yasa ya ce zai jefe shi ya ce wa hajirni maliyan ya ce ka ƙaurace min maliyan zamani mai tsayi ka ƙaurace min zamani mai tsayi in dai baka hannu gabarin taɓo nan wato alloli namu ba na'am
قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان ربي حفيا إنه كان بي حفيا
قال سلام عليك شيني سلام عليك وقفيني مؤا أكراتم من ورش قال سلام عليك سأستغفر لك ربي innahu kana bi hafiya kala sai yace shi babansa a shi annabi ibrahim kai yace to salamun alaika yace lafiya lafiya aminci ya tabbata gare ka ni babu wani abu da zai same ni a garin ka malamai suka ce yace ma- abin da yasa yace masa salamu alaik yace kar kai zaton wani abu na muni zai zo daga guri na a daga guri na babu abin da zai same ka na muni ina baka aminci ka zauna cikin aminci salamun alaik kaga wannan duk iya da'awa ne yace sa astaghfir laka rabbi inda ka ki karban wa'azi na sa astaghfir laka rabbi dan nema maka wato gafaran ubangiji na innahu kana bi hafiya domin shi ubangiji na ya kasance hafiyan wato mai barrantar da ni ne duk abin da na nema ubangiji yakan bani eh Allah yakan bani duk abin da na nema sabila da haka dan nema maka gafaran ubangiji na to anan da yace dai nemi gafaran nan to shine malamai wanda suke da fahimtar cewa shine babansa to sai suka ɗauko wa'incan ayoyi na ƙur'ani kamar wannan ayan da jiya muka kawo daga ciki izqala ibrahim li abihi azara atattakizu asnaman alihan inni areka wa qaumaka fi dalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi wa liyakuna min al-mukminin falamma janna alayhi al-layl ra'aka kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu ila filip to sai suka kawo ai gashi nan ƙarar ƙur'ani ya ce yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara sai suka ce wannan ai babansa ne ba wanda zai ɗaga sannan suka kawo wannan ayan cewa wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra minhu inna ibrahima lawawan halib can suratu tauba kenan suka ce ai gashi nan Allah na cewa wa ma kana istighfar ibrahima li abihi istighfarin annabi ibrahim bai zamo ga mahaifinsa ba illa an mau'idatin wa adaiya sai dan wasu wani wurin alkawari ne wasu alkawari ne da ya masa ga nema masa wannan gafara din amma falamma ta bayyana lahu annahu adu lillahi yayin da ya bayyana cewa shi makiyin Allah ne tabarra aminu sai ko ya masa bara'a ya bar nema masa gafara din to kaga anan ma yace wa ma kana istighfar ibrahim li abihi ga babansa kaga aya bi kenan ko sannan sai suka sake cewa ai annabi ibrahim a kaman wa'innan wari na wannan suratu maryama ya da yace waskur fi kitabi ibrahim إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يبصر ولا يسمع ما لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي كو لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أمس إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي يدنجري كاو مسو إنه وراري يا أبتي يا أبتي ولا يفسر ولا يغني أنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لن يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا san anan san da ya dinga ce ya abati ya abati san da ya kawo guda biyar can kuma ga wajeje guda biyu suka ce to ya da wajeje bakwai a ce babansa babansa amma kuma mu mu dinga fahimtar cewa ba babansa ba ne mu malaman mu sai suka ce a usulubi na ƙur'ani tsari na ƙur'ani yakan kira baffa da baba bismillah yakan kira kaka da baba wannan duk ƙur'ani yana yin haka to kaman a ina idan misali ka ɗauki suratul baƙara Allah yana gaya mana kissan annabi yaƙubu أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت موت كي عفوا إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم kaga anan sai suka ce sai Allah yana gaya mai Yahudawa shin kuna nan ne lokacin da Annabi Yakubu ne rasu lokacin da ya tara ‘ya'yansa yake ce musu mata abudu da min ba'adi ne da ku bauta baya na ƙalu suka ce na abudu ilahaka da mu bauta ma ubangijinka ne in ka bayan baka nan wa ilaha aba'ika da mu bauta ma Allah iyayenka sai aka ce Ibrahimu wa Isma'ilu wa Ishaqa ilahan wahida annabi Ibrahim ai ba shine baban annabi Yaqubu ba ko shine annabi Yaqubu ai dan annabi Ishaqa ne to kaga amma aka ce na abu ilaka wa ila abaika ibrahim aka ce qur'ani yana da irin wannan usulubin sai aka ce da da mu bauta ma baban ai iyayen Allah iyayenka shine ibrahimu da isma'il da ishaqa kuma ishaqa ai isma'ilu ai baffan yaqubu ne ko ba babansa bane sai dai dama baffa baba ne in dai abi qur'ani ya amfani da shi to yana iya ɗaukan kaka kamar yadda muka kar ya ce ibrahim tukunna ya ce isma'il babansa tukunna ai babbansa tukunna ka ce ishaqa domin shi dan annabi ishaqu ne sannan idan ka je suratu yusufa alaihi salam da ka ga annabi yusuf yana gaya ma babansa babansa annabi yaqubu na ce masa kazalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min tawilil hadis wa yutimmu ni'matahu alayka kama atamma ala abawayka ya ce Ibrahim wa Isaac Allah yana shirin ya cika ni'imansa a kanka kamar yadda ya cika a zuriyar annabi Ibrahim kamar yadda ya cika ma babanka sai ya ce Ibrahim alhali kuma annabi Yusuf annabi Ibrahim ba babansa bane ko shi dan Isyaqubu ne babansa ne jikan annabi Ibrahim shi jikan jika ne amma Qur'ani sai ya ce ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك يأتي إبراهيم وإسحاق to kaga ashe annabi ibrahim tukunna ka kawo ishaqa wato shine kuma kakansa ainihin kakansa kenan da ya fi yaqub amma annabi ibrahim aka fara kawowa qur'ani yana amfani da irin wannan haka in ka je can gaba ma a cikin suratu yusuf din haka lokacin da yake maganan yayin da ya shiga gidan yari da wa'innan mutane abokan zama guda biyu da suka zo suka ce masa ya fassara musu mafarki sai ya ce ya sayi bai sijini arbabun mutafarriqu na khairin nabillah wa aidil ka khair ma ta'budu min duni illa asma'an sammaytum wa antum abahu kuma anzalallahu biha min sultan a baya a wurin sai yake cewa ni inni kafartu bima ashra inni kafartu bima ne ashraktumuni min qabl duk ina kafircewa ma bautan da ba na Ubangiji na ba ya ce, Ni na bi ne wata ba ta millata aba iya Ibrahima, ni na bi addini iyayena ne ya ce Ibrahim, tukunna ya ce Isaka wa Yaƙub a nan ma, kaga annabi Ibrahim ya fara kawowa kakansa. Sai malaman mu suka ce, Idan kana so, kaga Ƙur'ani in yayi magana ka gane ainihin mahaifi ake nufi, wanda ya tsuguna ya aiki mutum in ji malam Bahaushe. To in kana so ka ga haka ya ce to in ka ji ƙur'ani ya yi amfani da kalmar walidu walidu to shi ne ainihin mahaifi to abin da yake tabbatarwa kuma tun da ai ƙur'ani ɗazumin kawo a suratun tauba Allah ya ce wa annabi ibrahim ya ce wa ma kana istighfari ibrahim illa wa ma kana istighfari ibrahim li abi illa illa an mau'ilatin wa adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu tunda ya ce ya masa bara'a ko ya bar nema masa gafara to kuma ya aka yi zuwe zo zai rasu lokacin ka duba kuma surati ibrahima abin da ya sa daga cikin dalilan malaman mu suka ce ba mahaifinsa ba ne yayin da ya zo ya gama girma annabi ibrahim sai muka ci kuma yana sake neman gafara wa mahaifinsa anan ko bai amfani da abi ba walidu ya amfani da shi da bayani idan Qur'ani ya ce maka walidu ainihin mahaifi wanda ya tsuguna ya haifi mutum yake nufi muna tare a karatun ana fahimta to sabila da aka siya sa sai a wajen sai muka ji a surat Ibrahim yana cewa alhamdulillahi lazi wa habali alal kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a yace rabbi rabbana ghfirli wal walidayya ko wal mu'minina yawmal hisab رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب hake fada ya ce ubangiji ina godiya wa Allah a bisa girman da nayi yana shekara 120 amma Allah ya masa baiwan da Isma'ilu alhamdulillah allazi wahaba li alal kibri Isma'ila wa Ishaqa ina godiya wa Allah a bisa girma na zama wa dattijo shekara 120 amma ya mun baiwa na haifi ɗa Isma'ilu da kuma Ishaq ya ce inda rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji mai amsa addu'a ne sai ce rabbana gafirli ay rabbi ja'alni muqimas salati ya Allah ka sanya ni in zamo mai tsaye da sallah a rayuwana saboda da muhimmancin sallah annabin Allah wanda shine a halitta shine na biyu a daraja amma yana ce Allah ya azurta shi ya sanya shi daga cikin masu tsaye da sallah duk wanda ya samu kansa Allah ya azurta shi yana yin sallah musamman ma a cikin jama'a to ya gode wa Allah dama dan Allah tana dan sallah tana da girma Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi ku nemi taimako da yin haƙuri da yin sallah don sallah tana da girma tana da wahala sai ga masu tsoron Allah to ya ce rabbi ji an nemi kimar salati ya ce wa min surriyati a zuriya na ma Allah ka sanya masu tsaye da sallah sai ya ce rabbana wa taqabbal du'a ubangiji ka amshi wannan addu'a nawa sai ya ce rabbana ga firli wal walidayya kana tsammanin a can ya ce yayin da ya bayyana mahaifinsa nan makiyin Allah ne ya masa bara'a kuma Allah ya hana shi ya ce kare sake nema masa gafara to ya dai kuma a nan yazo ya ce Allah ka mun gafara ka yi kuma gafara ma iyaye na guda biyu kana tsammanin annabin Allah dai haka malamai suka ce tun da kaga a ƙarshen rayuwa yana ce rabbana ghfirli wal walidayya ubangiji ka mun gafara da iyaye na guda biyu kaga kuma ya amfani da kalmar walidu ko walidu ne amfani da shi amma abi gashi mun kawo ayoyi da yawa yadda aka yi amfani da shi a babba yadda aka yi amfani da shi ga kaka ko amma walidu in qur'ani ya kira walidu to aidi mahaifi yake nufi sai dai aka wannan shi yake tabbatar da cewa ba mahaifinsa bane domin annabi baya saban Allah ma'asumi ne ba hali Allah hana shi neman gafara ma iyayensa a ce kuma ya zo mutuwa kuma yana maimaita Allah ya musu gafara dai yu yawa ba zai yi ba su ga aka yasa ya ce rabba na gafirli wal walidayya da iyaye na guda biyu idan qur'ani ya ce walid to aini ma yake yake nufi yasa kaga a bakara ma da Allah yake maganar shayarwa sai ya ce wal walidatu yurdi'ina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a haka Allah ya faɗa iyaye guda biyu wanda su shayar da ƴaƴayensu wal walidatu iya uwa da uba ake nufi aini wanda suka tsuguna suka haifi mutum ake nufi yurdi'ina auladahunna haulaini kamilaini su shayar da ƴaƴansu wato shekara guda biyu cikakku amma liman arada an yi timma rada'a ga wanda suke nufin su cika shayarwa ba a ba ma yaro nono sama da shekara biyu kuma ba lallai ne ya zama yi shekara biyu a yayin shi bai yasa Allah ya ce liman arada an yi timma rada'a wanda yake so ya cika shayarwa to shekara biyu ne haulaini kamilaini liman arada an yitima rada kaga nan ainihin iyaye akai magana idan ka je ka tuba surati sajadati da Allah subhanahu wataala yake ce ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum wa khashaw yawman la yajzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqq fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna Allah indahu ilmu sa'a ko wai na fil gais wa ya'lamu ma fil arham wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi allin tamut inna Allah alimun khabir kaga anan ma yi Allah yace ya ku mutane ku ji tsoron wani wuni wanda la yaji si walidin kaga ni mahaifi kenan an walidihi shay'a uba bai da ikon ya saka ma ɗansa da komai walidi kenan لا يجزي والد عن عن والد لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا haka shi ma dan bai da ikon ya saka ma iyayensa da komai kowa ta kansa yake yau mai firil mar'u min akhihi wa ummihi wa abi ranar kiyama kenan to ainihin walidi kenan ake nufi ine ainihin mahaifi wanda ya haifi mutum amma idan abu ne abi ne ai ko karatun da makaranta baya na kisan da hidir yake warware ma ma'anar musa abubuwa kaga ya ce masa ammal jidaru fakana lugula mai ya ti mai ni fil madinati ko wa kana tatahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha baban su mutumin kirki ne malaman tafsiri suka ce ba wai mahaifinsu wannan da yake sun bane kakansu ne aka ce ya kai ma na bakwai mutumin kirki din idan aka qur'ani yakan ɗauki abu ya yi amfani da shi ma kaka amma walidu to ainihin mahaifi yake nufi ko bare taɓa yiwa annabi ibrahim allah yana shi neman gafara wa mahaifinsa kuma ce ya zo ya da ya mutu yana godiya wa allah bisa ɗa da allah ya bashi bayan ya girma kaza kaza kaza kuma a ce yana ce allah ya yi gafara ma wannan iyayen kana kamar da ya saba wa ubangiji to shi yasa ya amfani da kalman walidu a wannan wuri din yace rabbana gafirli wal walidayya wal mu'minina kuma yawma yaqumul hisab sabila da haka wannan shine dalilin da malamai kuma an ka duba ko hadisi ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake ana da'awati ana da'awatu ana menene da'awatu abi ibrahim ana da'awatu abi ibrahim ni addu'an babana ibrahim ne annabi ibrahim shi yayi annabi muhammadu ba shi haife shi ko to sabila da haka abi ana iya dora ma kaka ana iya dora ma babba ana iya dora ma mahaifi amma usulubin qur'ani in yace walidu to ainihin mahaifi yake ne sabila da haka malamai sun tattaro ba mu so mu koma ba mu koma kuma ta bangaren hadisi ba yadda zaka ga abubuwan da yawa sabila da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni dinnan na zo ne daga daga tsatsan tsarkakakku eh daga tsatsan tsarkakakku nake tun daga adamu milladin adama ila an waladini abiyu'in har ya zuwa mahaifiyana da mahaifina suka haife ni ni Allah bai taɓa sana tsatsan wani mushirki ba kuma na cewa jama'a ba su rabu guda biyu ba sai Allah ya tsaya ni a cikin mafi alkhairi tuntuna har zuwa iyayena suka haife ni to in kace azar wannan dai kuma an ce an ce menene makiyin Allah ne ko makiyin Allah ne tunda Allah falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi yayin da ya bayyana shi makiyin Allah ne to kana nufin ka ce ya dake da wancan hadisi da annabi ya ce Allah bai taba sani a tsatsan wani mushriki ba to sabila da haka wannan shine dalilin da malaman suke cewa azaru babbansa ne ba babansa ne mahaifi ba tarihu shine babansa wato mahaifi sabiya da haka kale ce su astaghfir laka rabbi dan nema maka gafara innahu kana bi hafiya
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسيء ألا أكون بدعاء ربي شقيا
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسيء ألا أكون بدعاء ربي شقيا يتي wa ata zulukum ya ce to shi kenan babba don tubi gare ku ma'ana don bas zama da ku tunda ya ce masa wahajir ni maliya ka ƙaurace min zamani mai tsayi kan na ƙara ganin ka bani so ma na ganka to shi ne sai ce to wa ata zulukum ni don tubi gare ku don bar ku a nan ne su baya suka samu abin da ake kira al'azla tubuwa ga barin mutane idan zamani ya yi muni ya ɓaci ba za ka tsaya ka bauta ma Allah yadda kake ba yadda kake so ba sarrai ya yi yawa to an yadda ka bar cikin mutane ka koma zuwa ga Allah ka je ka tabautan Allah ka tabautan Allah to shine abin da shi annabi Ibrahim ya ce wa ta zulkum wa ma tad'una min dunillahi dan kaurace muku da abin da kuke bautawa nonin Allah duk dan kaurace muku wa ma tad'una min dunillahi wa du'u rabbi ya ce don bauta ma Ubangiji na ba da urabi a sai Allah a kuna bi da rabbi shaƙiya ya ce ya kusata don kaurace muku da abin da kuke bautawa don je wajen da samu dama in bauta ma Allah yadda na ga dama a sai Allah a kuna bi da rabbi ya kusata du'awa irin wannan wurin ba addu'a ake nufi ba ibada ne to ya kusata in je in bauta ma ubangiji na Allah ku na bidu ayar bi shaqiya baran zamo mara rabo ba baran zamo tababbe ba da bautan da rinyi ma ubangiji na saboda da haka dan kaurace muku ya kace annabi Ibrahim sai ya kaurace ya rabu da shi na'am
فلما تعزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
wa na'am falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi ko? wa habna lahum ko? ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya falamma tazalahum yayin da ya kaurace musu wa ma ya'buduna min dunillahi da abin da suke bautawa nonin Allah guma kansu kenan falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi to habna lahum ishaqa wa yaqub sai muka masa baiwan kyautan da ishaƙa kuma da yaƙubu ɗan annabi ishaƙa baban annabi yusuf kenan muka ba shi wa'innan ‘ya'ya masu albarka wa kullum kowanne daga cikinsu ji an nabiya mun sanya shi wato annabi ne annabi ishaƙa annabi ne shi ne kakan yahudawa e shi kuma annabi isma'ilu ɗaya ɗan annabi ibrahim ɗin kenan shi ne kakan shugabanmu annabi Muhammad shine yake ce Isma'il zabihu Isma'il wanda aka zo da a yanka shi amma Yahudawa sukan ce walla Isaka aka zo yankawa eh wai Isaka ne aka zo yankawa to shi shine kakan Larabawa shi Isma'il shine yazo zauna a kabilan Jurhum to Allah ya ce mun bashi Isaka mun bashi Yakubu wa kullum kowanne daga cikinsu kuma ji annabiya mun kasantar da shi annabin Allah ne na'am
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وهبنا لهم كما الله يجي من مسكوتا من رحمتنا daga ramanmu aka ce rama anan shine dukiya annabi ibrahim mai dukiya ne amma ba ita ne a gabansa ba akwai bayan allah masu dukiya shi yasa allah daga cikin suratu ali imrana a suratun nisa yake ce am ya sunan nasa alama atihumullahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atayna mulkan azima eh allah ya ce suna hasada ne ai mun ba mu zuriyan annabi ibrahim mun ba su hikima shine annabci فداتنا على بالي حكمتا واتنا ملكا عظيما قوم باس ملكي mai girma sabi alaka annabi ibrahim mai dukiya ne annan malamai suka ce da shi da ƴaƴansa annabi isaka din da jikansa annabi yaqubu duk an ba su dukiya eh an ba su dukiya ba zamo matalauta ba dukiya a hannun mutumin Allah abu ne mai kyau domin annabi ya ce ni'imal malu as-salih fi yadin rajul salih ma dalla da dukiya wanda take mai kyau a hannun mutumin kirki dukiya ta samu mutumin kirki to da kaga an yi aiki ma addini da yawa amma idan ba mutumin kirki bane sai je ta gina wasu sto ya ta gina wasu abubuwa ko na sharholiya gidaddaji me amma sai kaga ko masallaci ɗaya bai gina ba ko makaranta a zo neman taimako ma ya ɗauki buhun siminti ɗaya ya bayar da ƙyar Allah ya samu cika da imani sabiya da haka wa abna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin kuma ko mun sanya musu hacce na gaskiya wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyan wanda take mun sanya musu hacce lisana sidqin aliyan hacce na gaskiya wanda take madaukaki mun sanya ma annabi ibrahim da zuriyarsa isaka da yaqubu da isma'ilu sabila da anan malamai suka ce abin da ake nufi da an sanya musu hacce na gaskiya ba wai su in ne aka haccen su na gaskiya a dama haccen su haka take ai an ce dama inna kana siddiqan nabi'a kamar da je makaranta abin da ake nufi da an sanya musu hacce na gaskiya shine da kafiri da musulmi kowa na ce annabi ibrahim nasa ne eh shine da kaga Allah yana ta faɗa a cikin suratul ali imran yana cewa a ما كان إبراهيم كو يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كما أجتي الله الله يتي ما كان إبراهيم يهوديا annabi ibrahim ba bai yahude bane yahuda suna ce ai nasu ne ibrahim nasu ne aka ce a Allah ya ce ba ba bai yahude bane shi wala nasrani kuma shi ba ba nasari bane domin lokacin da addinin nasaranci ya zo bayi ne lokacin da addinin yahudancin ma bayi ne ba annabi i- a- annabi musa shine magoya bayan sa su ne yahudawa magoya bayan annabi isa kuma su ne nasara Allah ya ce duka ba ba yahude bane ba ba nasare bane ba kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana hanifan musliman shi dai ya- shi dai ya zama na kan addini ne wanda take ta karkata daga barin wana hanyar da ta bi yahudanci bai bu ba yadda ta bi nasaranci bai ba shi dai na addini ne makarkaciya wanda ita ce musulunci malaman tafsiri suka ce kamar mushrikai sun ji daɗi suna ganin kamar ai shi mai ba mushriki ne Allah ya su ma aka shigo da su aka musu raddi aka ce ai walam yakun minal mushrikin ba fa mushriki bane shi ba su ma su daina tsammanin haka eh sai da alaka annabi Ibrahim shi musulmi ne shi ne Allah yake ce inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina tabu'u wallazi inna aulan nasi bi Ibrahima lallazina tabu'u wa hadha nabiyyu wanda suka fi cancanta da annabi Ibrahim shine wanda suka bi shi da kuma wanda suka bi wannan annabi shine annabi Muhammadu wattabi millata Ibrahim hanifa ka ba addinin annabi Ibrahim wanda take makarkaciya ita ba yahudanci ba ita ba nasaranci ba ita kuma ba mushrikanci bane ita musulunci ne tsantsa to sai da haka shine a, Allah subhanahu wataala yake ce mene wala aiwa waje an nalar misalin sirikin aliyan abin da ake nufi a nan kowa na ce nasu ne ba da aka ji bai yahuda yana zagin annabi ibrahim ba da aka ji a cikin yahuda ya ji sunan mutum ibrahim a cikin nasara ya ji sunan mutum ibrahim a cikin nasara ya ji an ce maka wannan sunansa ishaq yi kuma ka tambaya ka ji an ce maka ai kirista ne shi a cikin su za ka ga da ka an sa mutum yaƙubu har yusufu ko su dawudu ba shi na kace suke ce masa david ba eh su musa musa shine moses ko su ibrahim abraham to su yusufa duk da haka suna sawa na ba ne ake ce masa emas emas shine wane kenan na yake shine yusuf na to su da haka lisanin sidikin da aka ce din nan wato qur'ani gaskiya ne gaba da bayansa duk abin da gaba da ya ga haka ne an sanya musu kowa na yaban annabi ibrahim da zuriyarsu shi ne an sanya musu lisanin su kowa na ce nasu wajen na alam lisanin sidikin aliyan wanda take madaukakiya kuma
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله يتيتو كأنبتا منا كأنبتا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصا أنه موسى عليه السلام واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا أنه موسى ميتنسن إخلاصي نشي mai tsantsan ikilasi duk abin da yake yi wato duka duk annabawa suna da ikilasi amma kowa akwai ɓangaren da an cire masa hula dama wannan ko a malamai ana samu wani ya fi sanin arabiya wani ya fi sanin fikihu wani ya fi sanin hadisi wani ya fi ƙwarewa a ƙur'ani wani ya fi ƙwarewa a hadisi haka dai da shauransu to haka shi wato Allah ya dinga faɗan annabawa ɗin kaga annabi Ibrahim da aka zo ya ce inna kana siddiqan shine yawan gaskiya ne annabi Ibrahim kenan alayhi salam to sai aka ce annabi Musa kuma aka ce inna kana mukhlisa haka da aka faɗa har kan annabi Idris har kan annabi Isma'ilu da da mu je a gaba inna kana mukhlisan ya kasance mai ikhlasi to aikin da ake so kenan a dinga yi shine ikilasi duk abin da zaka yi kai dan Allah debo da zagi duk bayi gabanka kawai Allah kake fuskanta kuma da shi ka dogara to shine abu mawuyaci shi yin abu dan Allah din shine wani hadisi kursi yake cewa dukkan wato mutane sun halaka sai malamai malaman su ma sun halaka sai masu aiki da iliminsu su ma masu aiki din sun halaka sai masu ikilasi masu ikilasin ma suna kan hatsari sabiya da in kana ikilasin kuma kai yadda shedan ya zo gwada maka cewa ai kai ne ainihin mai yin abu dan Allah uzu billahi to ya zo kuma ya sake bata maka kenan ka san shi makiyin mu ne rantsuwa yayi wa Allah ya ce sun mal'ati yannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktsarum shakirin haka yayi rantsuwa wa Allah ya ce wallahi sai na zo musu mayayan adamu sai na zo ta dama in ban yi nasara ba sai na koma ta hagu la'atin min bayni aidihi sai na zo musu ta gaba in ban yi nasara ban koma ta baya in ban yi nasara ban koma ta hagu in ban yi nasara ban koma ta dama sai na dai halakar da yan adamu ya ce wallahi ubangiji ba da ka samu 'ya'yan adamu ba mafi yawancinsu da zama ba su gode maka shi ne aka ji Allah yana cewa kalilun min ibadiyar shukur kaɗan ne a cikin bayina masu godewa to sabila da haka wato shedan zai zo maka in kana ibadan ma bai barka ba in ba ka yin ma bai barka ba amma dai gara ka dinga yin kana kokarin jawo ikilasin akan a ce ainihin ba ka yi din dan ba ka yi din to ainihin ka zama dokinsa kenan wannan kan ya san kayansa ne ya gama da shi a cikin karafkansa kake Allah ya sa mu cika da imani sabiya da haka inna kana mukhlisan shi mai ikhlasi ne ana so mutum dai abu dan Allah to yayi shi dan Allah kari yayi dan aibe shi kuma malamai sun ce ko da irin wai kai abu a masallaci ka ce kar a faɗi sunanka suka ce duk wannan ba shine ikhlasi ba ikhlasin kai na ranka ne in an ga dama a Hausa mana daya man da sunanka in dai kai ba kai dan aibe ka bane wannan bai cutar da kai ba kawai kai Allah kai kake kallo sabiya da haka wanda dai abu dan Allah shi ne ainihin ya ci riba kuma ita Allah yake bukata shi ne da aka ga wasu bayan Allah an ce suna bautan Allah ba a ma san suna yi ba kamar yadda aka ce wani sufi wani bawan Allah ya ta roƙon Allah ya gwada masa wani bawan wani waye ne wanda ya fi kowa a zamaninsa sai kawai aka gwada masa wani wani dattijo wanda wannan dattijan ma itace yake yiwa ya zo ya kasa ya sayar ya ce a'a ya sake yi ta roƙon Allah aka sake gwada masa a mafarki wannan ba ranar kawai sai ya lallaba cikin dare ya je gidan wannan bawan Allah ya game yake ya ce ya je ya laɓe sai ya ga bawan Allah da dare tsala ba kowa sai ya gan shi ya fito ya yi alola da ya alola kawai sai ya fito daga gidan sai ya kama hanya shi kuma na tabinsa a hankali yana tabinsa sai da suka je suka ci tafiya mai nisa suka shiga daji har shi mai bin san ya ji tsoro wannan ina daji a cikin dare haka irin wannan daji sai da je can wani fili kawai sai ce ya kabbara sallah ya ta sallah ya ta sallah ya ce shi kuma tsoro ya kama shi gagara dawowa har wani abu ya cinye shi to sai ya dan samu wata kututturan bishiya sai ya hau ya laɓe zai ana tunanin kar kura ko zaki zai cinye shi ya hau sama da ya wuta ya ce yana ta sallan nan bawan Allah ya ce can kowai sai ga wani katon zaki ya din faro wannan bawan Allah ya ce wallahi zakin naka ya zo gama zaga bawan Allah shi bawan Allah bai ma san wai zaki ya zo gurin shi kuma ya bari yake yana ganin zakin da ya cinye wannan mutum ba ba shi ya zo gurinsa ba amma ji yake ka san kaga abun tsoro kaman kai ne da ka dinga ji a jikinka yana ta bari yana ta bari kawai shi wannan ba Allah yana ta sallah ya shagala da Allah bai ma san wani wani dabba zo wai zaki ya ce haka zaki ya gama gewaye shi ya ce ya ga ya gangara wani kwari ya can wani irin a ce maka da a fara a salati ɗin ya ce sai ya ga bawan Allah ya ɗaga hannu ya ta addu'a ta addu'a ya shafa ya dawo ya zo tukunne shi ga gida tukunne shi ma ya biyo shi a hankali to shine nan fa ya ji tsoro ya kama shi ya ce ashe bayin Allah ka Allah yake ɓoye su a cikin mutane da yawa wanda kake ganin su ba wani abu ba su ne wani abu ne yanzu mu mun kai matsayin mai sallah zaki ya zo ko kare ya haushi da Allah wani ma ya fita da gudu ashe imani hawan hawa ne Allah ya samu cika da imani to imani a zuciya take tsoron Allah a zuciya yake amma fa takan yi tasiri a bayyana a jiki duk yadda ka kai ga ɓoyewanka wanka sai mutane sun fahimce ka saboda da haka Allah ya faɗa duk aikin da kake inna yin tafi miskala abbatin mai kardalin bata kun fi sarati au fi samai au filin ya tibi Allah ko da misalin ƙwayan zarra ne kake aiki ko da misalin ƙwayan gadagi wani ganye gadagi ko ko da ɗan gadagi ne irin aikinka ko a cikin dutse yake ɓoye ko a sama ne ko a cikin ƙasa sai Allah ya zo da shi sai ya bayyana wa mutane to wannan kawai bayan Allah shi tunda Allah ya faɗa haka shi yasa in da ka yi aikin alkhairi kar kuma ka tashin aikin alkhairi ka ce karfa a ce riya nake sai kawai ka fasa suka ce to ita ma riya ne da ka yi aikin alkhairi ka karfa mutane ce na kai ruwa masallaci din nan ma ba ko ina yi dan ayabe ne barin bari kawai suka ce ta ita ma riya ne ba ruwanka da ayabe ka ko a zage ka ba ruwanka kawai ka riga ka kudure yaran ka kai da ka yakin alƙai sai da ka shedan baka bashi ko ba ya shigo maka kuma suka ce wani baiwa da mu Allah ya mana al'umma annabi Muhammadu da da ka yi niyan aiki mai kyau da yake kyawun ikhlasi ka je ka fara aiki daga baya shedan ya zo bata maka niyya to Allah kuma zai dora ka akan niyyanka na farko din kuma da za ka yi mummunan niyya kai aikin alkhairin dan ayabe ka daga baya kuma ka ji wazi ka gyara to kuma shi Allah ya baka ladan duka har wanda kai mummunan niyyar ma sai da shi Allah karimun to amma ba gyaran shine kuma jan aiki da kan kai ne yin aikin alkhairi kawai kai ko a yabe ka ko a zage ka duk ba dan wannan kai ba ko a faɗi sunanka ko kana faɗa duk kai ba wannan kai ba ba ruwanka to Allah ya sa mu cika da imani innahu kana mukhlisan shine ikhlasi ne annabi Musa alaihi salam wa kana rasulan nabiyan kuma annabi ne kuma rasu manzo ne kuma annabi ne
وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا
وناديناه من جانب الدور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه الله يجي من ترايش min janibin ɗurin aiman ko a janibin dutse wanda yake ta dama dutsen da yake ta dama in kana dawowa daga madayana ka san Allah na kawo kayan lokacin da ya bar garin annabi shu'aibu ne ya gama masa kiwo ko lokacin da ya bashi kiwo tace tace ita yar annabi shu'aibu tace inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu lamin قال إني أريد أن أنكحك إذا ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية هجرة أما فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصابرين كو to anan shine aka ce yana dawowa shine wannan da ya hangi wuta ya ce inni anastu naran da Allah yake gaya mana suratu tahir a karatunmu na yau da yamma cikin wancan zawiya mun karanta wajen yayin da ya ga wuta in ya anas naran lalle ya atikum min abi qabas na waje da alam ne rude falamma atiya nude ya muse inni ana rabbuka fa khala'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwe wa ana ikhtartuka fastani lima yuni inni ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri to anan shine Allah yake ce mun kira shi a janibin dutse wato na na dama min janibi duri wato shine wannan dutse da ake ce wattini wa zaituni wa duri sinina eh wannan dutsen duri sinina da Allah yake wato rantsuwa da shi min janibi duri layman wa qarrabna ko mun kuma kusanto da shi najiyan wato danganawa yasa shi annan Musa ya zo wato kalimullahi ne magana ne shi da Allah eh maulan musho Ibrahim yace su da shi annabi annabi Musa alaihi salamu yace mutum ne mai yawan ikhlasi yace to yawancin maganganun sai kaga akwai ma'arifa a ciki yawancin maganganun sa sai kaga an yi maganan ma'arifa a ciki wa qarrabnahu najiya gashi Allah yace mu kusanto da shi dan ganawa tabiya shi mu basharatan yake magana da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ake ce masa kalimullahi abokin maganan Allah na'am
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا
وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيئا الله يتي وهبنا له mun masa kyauta min rahmatina daga jin kanmu daga falalanmu muka bashi wa ne a kawo haruna shi ba da aka bashi ba irin na nabi ibrahimu shi abin da aka bashi waziri aka bashi wa abna lumi rahmatin akawo harun haruna dan uwansa haruna muka bashi annabci malamai suka ce a nan ana so duk wani musulmi ya yi kokari ya gyara zuciyarsa ta zamo na Allah ya cire hasada ya cire girman kai ya cire kyashi ka sani Allah in ya ba mu wani mu bawa wani abu to a irin arzikin Allah wannan bare rage Allah komai ba da ka masa hasada gara ka roƙi Allah kai ma ya baka ya Allah ya baka abin da ya fi wannan amma ka zauna kana ta bakin ciki to fa da Allah kake ba da wani ba kana ce Allah bai iya ba kai ne ka iya ya dai Allah ya ba mu wani mulki ya Allah ya dai Allah dai ɗaukaka wani ya Allah bai iya ba kai ne ka iya uzu billahi babban masifa ne kuma kar ka zama mai girman kai zuciyanka ne ta zama salimin kalbi tabi'a da suka ce annabi Musa da ya ji ya je ganawa ne fa da Allah da Allah ya ce ya tura shi gurin fir'auna to sai koyi ya ce to Allah ka san dai magana na shine a can suratul daya yake cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yawa yafqahu qalbi yace waje alli waziran هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كري نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله يتي أدوتي تسؤلك يا موسى أم باك أبو لك روكا سبيلا برشين زوجي يعني تعنب تشيبا كما يتكنت وتوسيك شبران يتي كوا يكو قري زموات كسوما أن أنك مسلمين أبو لك يسوى كانك أكا محمد يفعل صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك ka so ma ɗan uwanka musulmi abin da kake so ma kanka kar ya zama kai ɗaya ne a gidanku kake so ka zama mai dukiya kai ɗaya ne kawai a unguwanku kake so ka fi kowa kai ɗaya ne a garinku kake so ka fi kowa kai ɗaya ne kake so to menene ka roƙi Allah koyi albarka me Allah wanda suka fi mutane dukiyan ko ba su iya taimako ta zama musu musifa ko me Allah wanda suka fi mutane ƙarfin sarautan in dai irin wannan ne suwaye suka fi kowa ƙarfin mulki yau a duniya sai ka kirga ƙasa biyar baka kirga na musulmai ba ko kuma ma goma ko baka kirga ƙasan musulmi ba ka kirga amerika faransa rasha germany ingila china ina ne ya ka kirga goma baka sa ƙasan musulmi dai ba to wannan shine fifiko allah ba su duniya mu kuma ba mu annan muhammadu to sabila da haka wato shi allah kawai ka nemi abu mai albarka in ka matsa cewa ya kafi kowa to ka wannan hanya ne na hasada da kyashi sai ga mutum ya biyo ta hannunka neman wani abu kana ta danne shi sai kuma Allah ya bashi ta wani hanya kuma ya zo ya samu kai kuma ka ji kunya ka ta bakin ciki kuma eh har ya taimake ka gani kuma kai kanka ko ka yadda ko ka so ya kaga kuma ya fi ka din amma ka taimaka masa kana da baiwa a cikin lamarinsa to annabi Musa ya je gana da Allah da ya ce Allah ya warware masa harcensa a maza kaza a maza kaza a maza kaza sai ce to Allah kuma ka sanya min waziri dan uwana Harun shi ya roki a bashi annabci yace shi ma a bashi annabci ya zama annabi mursali duk abin da Allah ya baka roka ya ba mu wani me dai rage Allah me dai rage ka kuma kai ma su bayan Allah sau suke suka fahimci mutum mai haske to Allah Allah suke ya zo ya karanta ko faifa ɗaya a gurin su saboda duk aikin da dai na addini kamar yadda masu dukiya suke sayan hannun jari a kamfani duk riban da ci gaban da kamfanin ta yi da ɗaukakan da ta yi suna da riba to haka su ma bayan Allah suke yi tsabanci mutum na da haske to ba hasada suke masa ba ainihin masu zuciya wancan kokari suke yi ya zo ko harafi ɗaya karanta a gurinsu ko kuma su masa ijazan wani fanni ce to mun ma ijazan fanni kaza ko da bai karanta a gurinsu ba su da duk aikin da yana alkhairi in ya shirya da mutane miliyan to su ma suna da lada abin da ake kamata ba yake annabi Musa shi ya roƙi Allah a sa annabi Harunu ya zamo annabi mursai ya taya shi aiki ya ce don mu ta zikirinka tare da shi don mu ta maka tasbihi don mu yi sallah tare da shi bai masa kyashi ba amma da wani ya ce ya dai zama hadimi na to amma a hakan kuma bai kai annabi Musa daraja ba ko su biya da haka shine Allah ya ce wa habna lahum min rahmatina akawu haruna nabi'an mun ba da ɗan uwansa haruna mun ba shi annabci shi ma to abinda muka faɗa daidai na'am Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu kamar yadda yan uwa sun ta tambaya akan cewa an yi bayani na maganar ruwan da aka kamata a dinga sha to lallai dai an lura da shi abin da ya aiko a faɗa wa mutane shine kaman ana yana nufin irin karamin goran faro din nan ne kaman mutum ya sha guda takwas kaman fiya wata kenan Ya- ainihin karamin ba babban ba mutum ya dinga shan takwas a yanayi na zafi musamman wannan yanayi na ya ce dai kara masa lafiya ainihin kuma azumin ba zai zama yana cutar da shi ba kuma dai kara masa lafiya ya ce in bai sha takwas ba to ya sha shida kamar misali fiya wata ya sha takwas a wuni da dare da wuni in bai sha wannan bai sha shida an gane to shine a gwarance kawai bayanan da yi na maganan wato shan ruwa din to Allah ya samu cika da imani masu neman addu'a gurin mu kowaye duk mun sa su a addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kowa damuwa ya ya dame shi da wanda suke nesa Allah ya yi mana Allah ka sani muna da bukata a wajen ka da yawa kuma ka yi abin don mu ne mu bayinka ne Allah ka ba mu abin da zai zama mana alkhairi Allah ka ba mu abin da zai zama mana alkhairi saboda hasken annabi Muhammadu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين